عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ina jin kwanan wata sha bakwai ne ga watan almu sha biyar? sha biyar ga watan almuharram shekara ta 1435 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da a goma sha takwas ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin wannan sura mai albarka suratul an'am yau da ikon allah za mu tashi akan aya ta talatin da tara wadda satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 38 wannan Allah madaukin sarki wa mamin dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umamun amsalukum yau zamu tashi walladina kadzabu bi ayatina summun wa bukunun fi dhulumat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم.
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
Allah yana ba da labari dangane da waɗanda suka kafirta cewa wallazina kazzabu bi ayatina lallai waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu summun wa bukmun fi zulumat za su kasance kurame ne sannan kuma za su zamanto bebaye ko su kurame ne kuma bebaye ne la yasma'una alkhaira wa la yatakallamuna bihi ba sa jin alheri da za su yi imani da shi sannan kuma ba sa magana da alherin fi zulumat suna cikin bata da duhu na kafirci man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama ya batar da shi ya bar shi a cikin bata da tabewa wa man yasha ya ja'alhu ala siratin mustaqim wanda kuma Allah ya ga dama ya sa shi akan hanya miƙaƙƙiya ita ce hanyar musulunci addinin Allah karɓaɓɓen addini wannan aya tana nuna mana cewa kafirai suna cikin kurumta da bebantaka kurumta ta yadda duk inda za a gaya musu gaskiya ba sa ji ba sa aiki da ita sannan kuma bakinsu baya iya furta gaskiya kullum sai dai su furta ƙarya su yi aiki da ƙarya kuma Allah ya nuna mana cewa suna cikin duhu shine az-zulumat az-zulumat ana ana nufin az-dalalat bata daman bata duhu ne dalalatul kufri kenan kuma shirya a hannun Allah take in ya ga dama ya sa ka a layin shiryayyu ganin dama ba wai in ya so ba kar a ce wai Allah ya so wani ne wai so wanda ya so ne ba haka bane a'a ganin dama ra'ayi ne tabaraka wa ta'ala wanda ya ga dama kuma yayi ra'ayi ya bashi a hanya ta kwarai Allah muna fatan ka dora mu akan hanya ta kwarai da za mu ji wa'azi da faɗakarwa kuma mu bi ka na amma قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين Allah ya ce qul ara'aytakum kalmar qul ara'aytakum tana nufin hal ra'aytum yanzu ba ku gani ba qul ara'aytakum ay ara'aytakum in atakum adabullah wannan kaf din kamar ka ce ara'aytum ne to sai aka kara kaf to wannan me amfanin kaf din anan kafin din ji'a bi halit ta'kid an zo da ita ne dan karfafa zance kamar yadda larabawa suke cewa ara'aitaka suna nufin akhbirna ba mu labari kamar yadda kuma suna cewa ara'aitaka in fa'alta kada ma la taf'alu ai akhbirni in fa'alta kada ma la taf'alu ka ka bani labari in kaza ya faru me za ka yi kul ara'aitakum in atakum azabullah ku ba mu labari idan azabar Allah ta zo muku kafin mutuwa au atatkum sa'a ko kuma kiyama ta zo muku a ghairallahi tad'un yanzu wani Allah za ku rinka kira fi sarfi la'azabi ankum don su kautar da azaba daga kanku in kuntum sadiki ne in dai har masu gaskiya ne ku kafirai ƙur'ani ya ba mu labari lokacin da suka shiga cikin kunci da wahala suka sha wahala to lokacin suke sallamawa su yadda cewa Allah za su kira wa idza ghashiyahum mawjun kazzulal da'aw Allah mukhlisin lahu ad in suka shiga cikin kunci sai su kira Allah amma idan Allah ya kubutar da su sai su da su shiga da shirka to shine Allah yake cewa yanzu in azabar Allah ta zo muku ko kiyama ta zo muku yanzu wani Allah za ku rinka kira in dai har gaskiya kuke to ai bai kamata kenan ku kira wani ba Allah ba wannan aya tana nuna mana cewa ba wanda ya isa kautan maka da azaba in ba Allah ba kuma ba wanda ya isa kubutar da kai a kiyama in ba Allah ba babu shi kowaye Allah shi shi kadai yake da cikakken mulki a kiyama da zai hana abu same ka kuma a duniya ma shi yake da cikakken mulki da zai iya baka kariya tabaraka wa ta'ala sai ce
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون sai Allah ce bal dai iyahu tad'una ay tad'una Allah wa la tad'una ghayrahu Allah za ku kira ko Allah kuke kira kar ku kira wani shi fa yakshifu ma tad'una ilayhi kuma shi Allah shine mai yayi abin da kuke kira zuwa gare shi in sha'a in ya ga dama qayyada al-ijabata bil mashi'a Allah ya keɓance amsa addu'ar in ya ga dama dan ba a yi mai tilas duk abin da mutum zai roki Allah sai ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya ce ba zai bayar ba tabaraka wa ta'ala al'umur kulluha bi mashiyatin lahi tajri al'amura duka sani komai yana gudana ne akan ganin dama da mashiyar ubangiji tabaraka ta'ala sai ku kira Allah in ya ga dama ya amsa muku watan sauna ma tushrikun kuma ku rinka barin abin da kuke ainihin wato yin shirka da shi idan ku sha wahala sai ku kira Allah in sun hau jirgin sama ko in sun hau jirgin ruwa saboda sun san ga ruwa nan ga halaka a lokacin sai su manta da gumakansu fa idan rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu dina falamma najahum ila al barri idan hum yushrikun idan sun sauka daga kan jirgi sun dawo suna tafiya a ƙasa sai su dawo suna kiran wani Allah amma in sun fada cikin ruwa tsakiyar ruwa to sai su ce ya Allah kai muke neman taimako ka duba shedanci shi ne mahmud bin abdullahab allah ya masa rahama yake cewa abun mamaki da mushirkan wannan zamanin abun mamaki da mushirkan wannan zamanin su suna kiran wani allah a cikin wahala suna kiran wani allah a cikin jin daɗi ya ce in ka kwatanta da mushirkan wancan zamanin da na wannan wato gwanda ma na wancan zamanin akan wannan saboda su wadancan mushrikan qur'ani ya bada labari in dai sun shiga cikin kunci da wahala wa suke kira Allah suke kira amma mu na nan koyaushe wani Allah suke kira bakar shirka kenan muguwar mara kyau Allah kiyaye sai ya ce ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من أيكا والأمومي لسك قباتيك يا محمد سك قرية annabawa suka karyata manzanni fa akhadnahum bil ba'sa'i sai muka kama su da kuncin rayuwa da yunwa shine albasa bi shiddati والجوع والضراء muka jarrabe su da rashin lafiya la'allahum yatadarra'un mun yi musu haka ne dan su yi tawadu su kankan da kansu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala la'allahum yatadarra'un ay yatubuna wa yakhda'una su tuba su kankan da kansu su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kalmar at-tadarru a larabci tana nufin as-su'al bitazallul kana neman abu kana kankan da kanka kenan mun jarrabe su da abin da muka jarrabe su ne ba dan komai ba sai dan su koma gare ka ko sai sai dan su koma ga Allah tabaraka ta'ala kuma su sani cewa kuncin da suka shiga Allah ne dora musu kuma shine zai iya yayewa ba guma kansu ba amma sun wastu ba su wastu ba sai Allah ya ce me فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون falaula fahalla ina ma da iz ja'ahum ba'suna yayin da azabar mu ta zo musu tazarra'u sun imani su kankan da kansu sai Allah iyaye musu bala'i da kuncin da suke ciki amma ina walakin kasar qulubuhum zukatansu suka kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shedan ya zayyana musu abin da suka kasance suna aikatawa min al-kufri wal ma'asi na kafirci da saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar wannan aya tana nuna cewa lokacin da suka shiga cikin kunci suka shiga cikin wahala mai kun su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala to ba su koma ba sai kuma suka ci gaba da bin shedan ya ci gaba da kayata musu abin da suke sha'awa na kafirci da sabon Allah Allah kiyaye sai ce فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون نعم
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نعم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Allah maɗaukin sarki yake cewa ba su wa'astu ba walakin kasar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka bar abinda muka faɗakar da su muka yi musu gargadi da wa'azi da jan kunne da shi ay taraku ma wu'izu wa umiru bihi suka watsar da aka abinda aka yi musu wa'azi suka watsar da abinda aka yi musu umarni fatahna alaihim abwaba kulli shay ina so ku lura da wannan ayar abun mamaki yayin da suka fandare wa Allah suka ki su bi umarnin Allah sai kuma Allah ya bude musu duniya shine wani zai zo ya ce to a ya za a zo a ce a ga waɗannan kafiran Amerika ga 'yan Ingila nan duk arna ne duk kafirai ne kaza kaza kaza amma ga sun fi mu zaman lafiya sun fi mu ni'ima sun fi mu kaza duba wannan ayar walakin kasar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shedan ya kayata musu aikin da suke aikatawa suka yi ijabi suka yi girman kai suka ga su ne masu dama yace falamma nasu ma zukiru bihi kalmar nasu anan tana nufin taraku ya inda suka bar suka watsar da wa'azin Allah abinda ubangiji ya faɗakar da su akai fatana alaihim abuwa ba kulli shay'in sai muka buɗe musu kofofin komai Allah ne faɗa muka buɗe musu ƙofofi na komai abuwa ba kulli shai a wata kira'ar ta Abu Ja'far fattahna alaihim bitashdidi duk inda fatahana ta zo a cikin alkurani kirar abu ja'far yana karanta ta da fattahana muka buɗe musu ai baddalna makanal bala'i wa shiddatin rakha'i wa saiha maimakon bala'i da zamu rinka saukar muku sai muka ba su jin daɗi ai suka yaudaru da duniya suna ganin su din su ne suke cikin ni'ima shi sa a nan duniya sai suka na ganin kamar sun cuce ku ko musulmi kuna cikin wahala wani ya ce a me yasa za a ce ga makka ga madina garin annabi garin qur'ani amma ga shi nan Allah hana su ruwan sama kullun limaman maka limaman madina suka yi sallar juma'a kullun sai sun roƙi ruwa kuma har yau din Allah bai ba wa ƙasar ruwa ba iya ibada iya sallah iya karatu iya menene iya imani iya takawa can ne ma babbar imanin to wannan sai nuna cewa ba daidai suke ba la kuma yanzu fatana alaihim abuwa ba kulli shayin yau ko dubawa kake a kafafen yada labarai ina ka nuna ma kasar kafiran nan za ka kai ka ce kamar lahira ne ma suna cikin ni'ima a ido ko ƙasa ba a gani a ƙasarsu ababen hawa sai sun gama hawa sun more ake kawo mana yi su gama saka wanduna su kwana da karnukansu da wandunansu su zubar da su a ɗebo su a kawo mana su mu je muna wawa su muna sa kuma wai gayunmu ma yan kula a daka ma su ne suke sa wannan kan su sa rigunan su a kawo mana ka je ka duba rigar wani arne wani kafiri da ya gama sata a turo ma su kera motoci su kera jiragen sama duk nasu ne duk daga wurin su yake zuwa mu kuma mu sa kuɗi mu je mu siyo ga imanin ga takawar kuma wannan sai ya nuna cewa su suke kan daidai mu muna bata la annabi ya ce لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة da duniya. tana da matsayin fiffiken sauro a wajen Allah ku ji wannan da duniya tana da matsayi tana da kima tana da darajar da ta kai kimar fiffiken sauro a wajen Allah wallahi da Allah bai shayar da kafiri ko mukurwa daya ba da Allah ya damu da duniya wani abu ne to da ba arnan da zai samu ruwan da zai sha ba to amma dan Allah ya nuna muku shi ba duniya fa ba komai bane a wajensa kuma samun duniya ba shi ne yake nuna cewa Allah ya yadda da kai ba ya zo a hadisi annabi yana cewa hadisul kudusi Allah yana faɗa ba wai ina ba da duniya ga bawana da na bashi ba dan yana nuna na fi son sa akan sauran bayi ba haka bane haka kuma ba wai in na bar mutum a cikin talauci a rayuwa yana cikin talauci da rashi da bukata ba wai yana nuna cewa wannan mutumin shi na fi kyama ko shi na fi ki bane a'a da aka zo raba abun duniya watsowa aka yi mai rabo ya dauka da musulmi da wadda ba musulmi da kowa duk halitta kowa ya dauka so ya kamata mutane su shiga taitayinsu al'amarin duniya kada ya rude ka ya raba ka da addininka wahalar rayuwa kan ta nuna maka cewa wai wannan abin da kake kai ba daidai ba ne an waye gari manzon Allah aka ce yana yin wata biyu sallallahu alaihi wasallam wata biyu wata biyu a gidansa ba a kura itace na dora girkin abinci ba ko da safe ko da rana aka tambayi na Aisha aka ce to ya kuke rayuwa ta ce wallahi illal aswadain sai dai mu sha ruwa mu ci dibinin kurum abincin ma da za a dafa ma babu shi babu shi babu shi an yi lokacin da ganye suke ci an yi lokacin da fata kaga buzu buzu irin buzu da ake sallah da shi wallahi sai dai aje a zuba mai ruwa a jika shi ya kumbura haka za a tukwikwiye shi ana cinye shi talauci duba irin su Umar dan Khattab duba irin su Mus'ab ibn Umair wai a ce maka waɗannan wai an ruwaito rigunan su ma da suke sawa duk maho da faci su ne manya-manyan bayan Allah mala'ika jibril ya zo shi ya manzo Allah masallacin kan nan mu gina maka shi da dinari da azurfa a gayyato mala'iku zo su yi ginin sa dutsen Uhud din na a mayar maka shi zinari da azurfa kudi kawai zuwa zaka ka rinka diba sai annabi ce la bana so yace a arishin ka arishi Musa a bar min shi yar rumfa kawai kamar rumfar annabi Musa wataran in ce in ƙoshi na gode wa Allah radda na rasa kuma in dage in koma ga Allah Allah ya bani wasu suna ruduwa sun ga sun samu abun duniya suna ganin cewa sun fi kowa kuma wallahi ba haka bane abin da za a gane ba haka bane arni nawa wanda baya sallah mushriki mai saba wa Allah sai ga yafi duk musulmin garin kuɗi yanzu wanda ya fi kowa kudi a duniya musulmi ne ina tambayan ku wanda ya fi kowa kudi wanda ya fi kowa kudi a duk duniya gaba daya na ba musulmi ba ne falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abuwa ba kulli shai maimakon bala'in da za a sauka musu a duniya sha wahala saboda saba wa Allah da kin bin dokar Allah da suka yi Allah ya ce sai muka bude musu kofofin duniya hatta idza farihu bima utu sai da suka yi alfahari da girman kai dangane da abin da aka ba su na dukiya da duniya akhadnahum baghta Allah ya ce haka za mu zo mu kama su ko muka kama su bagtatan ba'auni unexpected ba zato ba tsammani kudu sai dai mutum ya ji ya faɗi ya mutu ko kuma ya ji bala'i ya sauka masa baktatan faji'atan fa idza hum mublisun sai gashi kuma sun ɗauki tsammani ga dukkan wani alheri kuma in an ce mublis wanda ya ɗauki tsammani dangane da samun wani alkhairi ba ga karuna ba karuna na annabi musa kudi dukiya duk wani mai dukiya idan aka ce maka karuna to an rufe kofa a zamanin annabi musa aka yi shi annabi musa ya mai wa'azi shi da mutanensa a ji tsoron allah a yi wa addinin allah aiki sai ce ya za a zo a dame shi da wa'azi ya za a takura masa a ce ya bayar ya bayar irin masu kudin yanzu kenan a yi wa mutum magana sai ce wai wai shi karfa a matsanta masa karfa a takura masa an san yadda ya sha wahala ya samu kudinsa haka suke fada waɗanda Allah ya jarrabe su da ɗamsul basirati wal khuzlani da taɓewa ƙaruna cewa yawa annabi musa inna ma utituhu ala ilmin indi ya ce wannan dukiyar tawa ilimina ne ya bani kwarewa ta da sanin kasuwanci da murza kuɗi da juya kuɗi da shige da fice shi ya bani wannan kuɗin iyayen mu da kakanni a gargajiya ana son ka ji kuɗin ƙaruna cewa ake ka sa hannunka haka ka rufe kunnanka ba fa hadisi ba ne haka za ka ji to diddirin kudin karo ne ai kaga sai kun fi ganewa a haka ko? ai kudi ne mai yawa Allah ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun Allah ya ce ƙaru ne yana cikin mutanen annabi Musa amma sai ya yi ɗagawa ya nuna isa da girman kai Allah ya ce tabbas mun ba shi kuɗi mun ba shi taskoki na dukiya ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa makullan taskar dukiyar ƙaruna kadai makullan kadai mabuɗan kadai ƙarti maciya dawa sai sun yi da gaske su ɗauka su gagara makulli fa kawai ba wai taskokin ba makullan da ake buɗe wannan wurin sai aka ce da shi la ta fara ƙaruna ka daina alfahari muka daina nuna wani jin daɗi da wani ɗagawa dangane da kuɗin da Allah ya waka saboda inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari da nuna isa da girman kai yace inna ma utitu ala ilmin indi ku faɗi abin da za ku faɗa ilimin da nake da shi shi ya kamu wannan kuɗi Allah ya ce yanzu ƙaruna bai sani ba أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة yanzu bai san cewa Allah ya halakar da wasu al'ummomi wasu karnoni karnoni na al'ummomi na jama'a wanda suke kafin shi karuna ba man huwa ashaddu min hukuwa wanda sun fi karuna karfi wa aktharu jama'a kuma sun fi karuna tara kuɗi karuna baka san an halakar da waɗanda suka fi ka ba fakaraja ala qaumi fi zinati ya fita cikin kwalliya da nuna isa da fankama da ɗiban iska da nuna ɗagawa saboda yana da kuɗi malam ka san mutum yana ji da kuɗi to sai dai kurin ka zuba mai ido babu abin da ke halakar da ɗan adam da wuri irin kuɗi mutum ya ga yana sarrafa kuɗi ko yana da hanyar fitar da kuɗi zai ce zai iya maganin ka قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ما سنة ما رأيوا الدنيا دموريوا sai suka rinka cewa sun ga karuna ana fankama ka ina ma da mun samu abin da karuna ya samu ka gaskiya karuna yana cikin masu babban rabo a duniya ya dace ka san haka ake wada yanzu duk wanda ya samu dukiya ya samu kuɗi ya samu dama sai a ce ya dace amma ba a tunanin kuma lahira fakasafna bihi wa bidarihi al-arda فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ya ce muka kifar da shi muka nitsar da shi da shi da gidansa muka nitsar da su cikin ƙasa aka ce ba zai daina tafiya yana sulmiya cikin ƙasa ba sai Allah ya tashi kiyama فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله bashi da wasu jama'a da za su taimaka masa ba Allah ba duk kudin da ya tara ya kai alhaji masu gadin ka ba su isa sana Allah ya sa a maka shegen duka ba kudin ka ba za su iya tare ka da komai ba kuma kana min al-muntasirin baya cikin waɗanda za a taimaka ko masu samun taimako fas ba alladina tamannaw makanahu bil amsi sai waɗanda suka wari suka yi burin ina ma da Allah ya ba su matsayi irin na karuna ajiya suna cewa ka karuna ya more karuna yayi kudi karuna yayi kaza suka wayi gari ya kuluna wai ka annallaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir ko لولا أمن الله علينا لخسف بنا Allah yana shimfida dukiya ga bayansa wanda ya ga dama ya kuma kuntace ta ga wanda ya ga dama da ba dan Allah ya mana ni'ima wa noma da ya nutsar da mu laula an manna Allah alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihul kafirun Allah ya ce tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله ce wancan gida da ake muku bayani shine gidan lahira wanda mun tanadi wannan gida na lahira lillazina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba su neman ɗaukaka a bayan ƙasa a duniya ba su neman a san su ba su neman a ce sun fi kowa ba su neman ɗagawa la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada kuma ba sa neman barna Allah ce kai a ƙarshe dai gaba ɗaya wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe kyakkyawa na ƙwarai ya tabbata ga mutane masu tsoron Allah sakon shine ku ji tsoron Allah mu bi Allah mu kama gaskiya hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا Allah ya ce sai muka girbe muka girbe bayan waɗanda suka yi zalunci in an ce an girbe mutum ma'ana ustu usila an cizge shi an cire shi tun daga tushe bishiya in ana so a yi mata illa a gundule ta ba sare saman za a yi ba in an sare ta sai an tone har ɗinta shine faquti adabirul qaumi alladhina zalamu faquti adabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai shi kadai yayi maganar sa shi kadai yayi bayanin sa shi kadai ya faɗi ƙarfinsa da kuwarsa kuma daga ƙarshe ce kuma godiya dole ta tabbata gare shi قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم نعم اقرأ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون Allah ya ce kul ara'aytum ga ya musu ya ku waɗannan mushrikai ku ba mu labari kuma ba ku gani ba in akhadha Allahu sam'akum idan Allah ya kwace jinku la tasma'una shay'an aslan ya zama ba ku iya jin komai kwata-kwata wa absarakum ganin naku Allah ya kwace shi la tubsiruna shay'an ba za ku iya ganin komai ba ina ce ji ne ba ga mutanen da sun fi kowa girman kunne ba ma kuma ba sa ji a ga mutum yana da tafka tafkan kunnuwa amma kurma ne wa ya rike jin ka taba ganin an kai wani wani asibiti kurma ne an dawo da shi mai ji bai zai yi ba Allah ne ya rike jin ko kuma makaho ka ga mutum irin sa raga raga ga sunan amma wallahi baya gani yanzu nan akwai dan uwa da na san shi wallahi haka kurum kai mala Allah rafa mana asiri kaji haka kurum wallahi malam yace yana zaune sai ya ji idan sa yana masa kaikayi haka kawai kaman fa kadan sosa idan ka haka kamar da wasa sai ya ji kamar wani abu da yake zubowa yana murzawa kawai shikenan kawai sai ya daina gani ga idan abu dafa gwara-gwara ya dauka kamar mafarki ne ko gangan ne gabaɗe Allah ya ɗauke idan an yi magani an je asibiti an duba an yi duk abin da za a yi Allah bai dawo da ganin nan ba ya ce wani lokacin kuma haka kurum sai a ɗan ƙyasta masa ɗan ganin a ɗan sake masa ganin ya ɗan yi ɗan minti ɗaya haka yana gani sai kuma a janye shi wallahi malam na san mutumin nan yana nan malam ma'aikaci ne da iyalinsa da 'ya'yansa yana fita ya aikinsa ya dawo cikin mutunci da motarsa da abin hawansa amma wallahi yanzu sai da sanda yake tafiya dole ya dawo gida yake zama قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم إذن الله يريك جنة إن الله يريك جن وختم على قلوبكم الله يرفي زكاتكم لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا مما تعرفون من أمور الدنيا يهنا فهمتم كومي kuma abubuwan da ake ganewa na duniya din ma amerika yi balidi ya zama baka iya fahimtar komai zuciyar an hana ta tunani an hana ta ganewa man ilahun ghairullah wani allah kuke da shi ba allah na asali ba wani ubangiji kuke da shi wani gunki kuke da shi wace rana kuke da ita wace wata kuke da ita wani dutse kuke da shi da kuke bauta masa wani dan adam kuke da shi ko shehi ko waliyi ko wani akramaka Allah da ake bauta ba Allah ba waye kuke da shi abun bauta ba Allah ba man ilahun ghairullah ya atikum bai wanda zai kawo muku abin da aka dauke da man ilahun ghairullah ya atikum bis sam' ومن إله غير الله يأتيكم بالبصر ومن إله غير الله يأتيكم بقلوبكم إذا أخذها الله أإله مع الله أكوي وانا ألم باو ku yarda da Allah ku yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah ce undur kaifa nusarrifu lahum al-ayat duba ka gani Muhammadu yadda muke musu bayanin ayoyi dalla dalla filla filla nusarrifu lahum al-ayat أي انظر كيف نبين لهم العلامات الدالة على توحيد الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم domin da muke musu bayani ayoyi dalla-dalla da hankalinsu zai iya ɗauka da yake nuna cewa Allah shi shi kaɗai ya kamata a kaɗaita shi da bauta kuma yake nuna gaskiyar annabin da ya zo musu amma ina sun mahum yasdifun sai gashi suna kau da kai kalmar sadafa anha tana nufin a arada anha sun mahum yasdifun sai gashi suna kau da kai muna musu wa'azi muna kiransu ga Allah sun kau da kai wannan Allah ne fa yake mana to la wannan ayar ya kamata ta kunkushi zukatanmu da ni da kai mu yi tunani akan ta kuma ka dora ta akan wannan al'ummar tamu yau da ba ta jin wa'azi yau musulmi wanda yake sallah wai yau shi yake fada da ɗan uwansa musulmi shi yake yaƙar ɗan uwansa musulmi kai da ka ce za ka yi riko da alkur'ani ka yi riko da waɗannan maganganu da Allah ya faɗa da maganganun da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da su wai kai za a yaƙa wai kai za a yi faɗa da kai saboda an wayi gari duniya ba ta san gaskiya fa in dalla hada ala shay fa inna ma yadullu ala qurbi sa'a idan wannan abin yana nuni akan wani abu ya koyan uwana wallahi yana nuna mana kiyama ta kusa saboda abin da baka taba tsammanin zai yiwu yau ga shi ake yi manzo Allah ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku juyo baya a bayana bayan na tafi na barku ku zama kafirai masu mutuncewa ni'imar Allah kuna faɗa da junanku sashin ku yana saran kafadar sashi kuna kokarin halaka junan kuna kokarin kashe junan ku muna zaune a masallacin nan muna karantar da al'umma a masallacin nan duk wanda ya zo nan masallacin addini ya kawo shi ibada ya kawo kuma ba a faɗan komai sai Allah ya ce annabi ya ce aka turo wani ya zo ya samu masallacin mata ya faffasa gida san masallacin haka kurum ya ragargaje su saboda ɗakin Allah ne saboda ana faɗan gaskiya aka yi aka wuce sai ga shi jiya wasu yan uwa sun zo suna wa'azi jama'ar unguwa suka ce a zo a musu wa'azi su fa suka gayyato ba masu wa'azin su suka kawo kansu ba a matsayinka na dan unguwa kana da yanci ka kira malami ya maka wa'azi dan da wa'azi zukatan yan adam suke rayuwa aka zo a yi wa'azi aka samu wasu yan bid'a masu fada da Allah masu fada da addinin Allah suna ganin cewa za su kai labari suka dauki mutane suka kone motocin mutane suka baza wa'azin suka tafi suna alfahari cewa sun hana yin wa'azi yanzu wannan fa ba wani arne bane ya zo daga kudu wani ne wai shi dan uwanka ne wai musulmi ne me yasa ake wannan saboda kar ka zo kai wa'azi mutane su gane gaskiya wannan bayani wannan wa'azi wannan qur'ani wannan aya wannan hadisi da ake ji ana bayyana wa mutane hakikanin gaskiya to yan bid'a da suka ɗauki rayuwarsu gaba ɗaya akan halakar da mabiya an yi ta ba su karama an halakar da su an raba su da ƙur'ani an haɗa su da ganguna an raba su da zikirin Allah an haɗa su da zikirin zakaru da kaji da na mala'iku wannan abin da suke yi din da al'umma take bayani cewa ba daidai ba ne a dawo kan sunna tunda sun yi sun yi sun yi mutane su kasa fahimtar sunnar amma mutane sun ki sun ce sunna suke so a gidansu Allah ya fitar da ahli sunna a cikin tsakiyar gidajensu matansu da 'ya'yansu Allah yana ta tsamo ahli sunna a cikinsu wannan abin suke bakin ciki suke ganin cewa za su yi fada da addinin Allah wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin aka ce mai abin fada baya fada mai abun fada baya fada ai da ka isa tsagera ka isa wanda kake ganin ka da hukanuna to ba fada za ka yi ba kaka sa wawaye mahaukata su zo su yi hauka sai ka ce malam tsaya ko ku tsaya a zo a baza a yi karatu ba fada ba zagi kun taba ganin wani ahli sunna ya je wa'azi wani guri ya dake wani wallahi ba ma duka sai dai mu yi ta dukan ka da aya da hadisi kuma tafiya ta tafi wallahi tallahi tafiya ta tafi wannan jama'a kar ku dauka wani abu wallahi shine gishirin tafiyar wallahi tallahi shine gishirin tafiya mun fada muna maimaitawa wallahi babu wani gida na bid'a a garin nan wallahi da bamu da wakilci na sunna a ciki wallahi babu shi babu shi kawai dai ana kan layin rajulun mu'minun yaktumu imanahu ne ko a cikin matanku ko a cikin 'ya'yanku ko a cikin almajiran da suke tare da ku wallahi da yawa wasu sun gane sunan sun fahimce ta so amma wannan idan ya kara wani abu sai dai ya kara ainihin mai ci gaba da tafiya sannan muna kira ga hukuma ya kamata hukuma ta zama mai adalci kuma ta zama mai tunani da hangen nesa ya kamata ku rinka ganewa suwaye suke tada rikici ku rinka ganewa suwaye masu fitina a manhajinmu na ahalus sunna an ce mu yi wa shugabanninmu biyayya a da'awarmu a aƙidarmu muna bin shugabanninmu sau da kafa sai dai in sun umarce mu da sabon Allah wannan shi yasa ake zuwa a yi mana barna a yi mana ta'addanci a cuce mu a zalunce mu amma sai malaman mu su ce mu yi haƙuri mai haƙuri shi yake da nasara amma wallahi tallahi ba tsoro muke ji ba mun san gidan kowa mun san makwancin kowa mun san majalisin kowa mun san inda mutum yake zuwa ba inda ba mu sani ba kuma shi tsagerancin nan ba makaranta ake zuwa ake koya ba yanzu yanzu in ka ga dama sai ka sa bula a fuskarka ka rikide ko ba ka bane saka kananan kaya kai ma ka yi rijista ba shikenan ba zagi ashar fada ba a taba yin makarantarsu ba yanzu yanzu in kaga dama za ka dahu ka dafe kuma kowa ya baka wuri amma muna tafiya ne akan ilimi muna tafiya akan da'awa ta sunna akan tsarin sahabban annabi so lalle wajibi ne muna kira ga hukuma ta bi mana hakkinmu kuma ta bayyana wane ne mara gaskiya wane ne mai gaskiya mota motar Allah da ake wa'azi ana da'awa Allah ya ce annabi ya ce kudin a zo a bunka mata wuta a kone ta a daki mutane a kore su to wannan shine zai bada nasara in ba aka ce doke-doke za a fara wallahi ba za ku kai labari ba wallahi wallahi ba za ku kai labari ku je ku tambayi tarihi wallahi in takunu ta'lamun فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون idan raɗaɗi ne kuna jin raɗaɗi su ma suna jin raɗaɗi yayin da nake tsoron kakka da ke ni saboda zan ji zafi kai ma fa in na daga hannu na maka shegen duka zaka ji wannan zafin ko ba ka bane ba iri ɗaya ne mu ba mala'iku bane ku mutane ne ku mu mutane ne mu su muna kira ga 'yan uwa su zama masu basira masu tunani kuma kada a daina wa'azi a ci gaba da wa'azi kuma wannan wa'azin da ba a yi shi ba a je a yi shi a daɗa shiryawa a je a yi shi wannan shine abin da ya kamata a yi kuma kuma muna faɗa muna maimaitawa muna faɗa muna maimaitawa an zalunce mu mun faɗa mun gaya wa waɗanda ya kamata su ɗau mataki su ɗauka to idan kuma yanzu haka aka canja salon mu je wa'azi mu je karatu a ce za a zo a doke mu ko a kona mana motoci bismillah ga mai fili ga mai doki bismillah in haka aka ɗauko salon abin wai cewa muke a lallaba a haƙuri da juna a haɗa kai mu yi haƙuri da 'yan bambance-bambance da suke tsakaninmu mu fuskanci babban abokin gaba sama wasu ba sa buƙatar wannan saboda hanyar da suke cin abinci za ta kau mutanen da aka mai da su saniyar tatsa ana tatsa su da sun gane suna tafiya suke so jama'a gaskiya haka ta gada gaskiya haka ta gada kuma anan nake kiran da 'yan uwa ahlus sunna ya kamata duk inda za a je a yi wa'azi a yi kyakkyawan sanarwa ga 'yan uwa a majalisai da masallatai kuma a yi gayya a yi gayya a tafi kuma yana da kyau a sanar da jami'an tsaro a saurara a sanar da jami'an tsaro cewa muna da wa'azi a wuri kaza da kaza sun faɗa ko? to alhamdulillah kaji ma sun faɗa? sun ma isar ina fatan kuna fahimta mu yi dukkan hanyoyin da hukuma ta ce abi na ƙa'ida na samar da zaman lafiya da nutsuwa kuma mu je mu yi karatunmu ina fata ana fahimta ku kuma yan uwa duk lokacin da aka ce ana yin wa'azi a unguwarku ko kun san malamin nan ko ba ku san malamin nan ba ma'ana ko ya shahara ko bai shahara ba matukar wa'azi ne na sunna to ya kamata ku je alal akalli don ku kara wa 'yan uwa karfin gwiwa a ganku a wurin kuma ku nuna karfinku a wurin cewa kuɗin mabiya sunna ne ba wai a zo a kira wa'azi ba mutane suke zuwa sai wani taro na banza mara amfani mutane su rinka cika sannan wajibi ne a samu wadatattun 'yan agaji wadatattun 'yan hizba a cikinmu a duk inda muke tafiya kuma ina kira ga dukkan malamai masu da'awa duk inda wani malami zai je wa'azi kai ya rena kansa kowaye shi a bashi support da backup na 'yan agaji da 'yan hizba wadatattu a wannan wurin da za su tsaya suna ba wa sunna kariya suna ba wa da'awa kariya yana da kyau mai wannan kuma duk wurin da aka san yana da barazana to kar a je masa wurin sai an kimtsa an an kimtsa an shirya dukkan yadda za a yi takalin ɗin barazana a tabbatar an kimtsa mata to sai a je a yi wa'azi sannan ku masu gayyatar wa'azi ku daina zuwa kuna gayyatar malamai wa'azi wuraren da yake suna da haɗari ba tare da kun yi kyakkyawan shiri da kyakkyawan tsari ba malamanku suna da tsada suna da muhimmanci a gare ku ku yi duk abin da za ku yi ku ba su kariya a rayuwarsu da zirga-zirgarsu da dukkan wani motsi nasu ku daina bari a gane malamanku suna da araha ku ba su tsaro wani wanda bai kai ya kawo ma bai wa al'umma komai akan halaka yake akan bid'a yake sai batar da mutane yake amma yana tafiya za ga mota biyu mota uku tana binsa babu inda za ka gan shi shi kadai sai dai in ya shiga gidansa shi da matarsa ko ba akan gaskiya yake ba amma malamin da zai zo ya ba da rayuwarsa ya kira zuwa gaskiya ya haɗiye ta ya faɗi gaskiyar nan ya koma gida ya yi bacci ko ba zai iya yin bacci ba gwamnati ta sa shi a gaba ɗan bidiya su sa shi a gaba makiya su sha shi a gaba wasu su sa shi a gaba amma sai ga haka yake rayuwarsa yana kwana a gidansa ba wanda yake zuwa ko gittawa ta ƙofar gidan shi ya yi ma don ya taimaka masa babu so ya kamata mu canja tafiya wallahi idan dai har mu ai gari za a zo a bi mu wurin da muke yin karatu a ƙone mana motocinmu a daki masu yin karatun a baza su to lallai raunin ahalus sunna ya kai inda ya kai raunin ya kai inda ya kai inda a yanzu a yanda muke lalacewar mu ta kai wani muna karatu ya zo ya tashe mu ya baza mu da katako ko da wani makami ko na abu mu baje mu gudu mu tafi to wannan sai dai kurin a ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ina kira ga 'yan uwa ina daɗa sanar da su cewa kun ga rayuwarmu addinin nan shine rayuwarmu wallahi tallahi babu abin da ya fi addinin nan a gare mu amma yana da kyau mu tsara kanmu mu zama masu tsari ko masu bin umarni da bin doka da shugabanci kuma kowace unguwa yana da kyau a samu 'yan agajin nan da 'yan hizban nan ba wai sai a wani babban masallaci na unguwa ba a ƙananan masallatai na unguwa ma ku samar da 'yan agajinku da 'yan hizbanku waɗanda za su tsaya su tsare rayukanku lokacin da kuke sallah don in ba haka ba nan gaba za mu zo muna sallah ma a zo ana mamake mu ku nutsu kuma wannan abin ba za mu kyale shi ba yawwa lalle ba za mu kyale shi ba na farko dai wa'azi za a je a yi shi sannan kuma wajibi ne tilas ne lalle ne gwamnati ta sa baki kuma ta bi mana haƙƙi yawwa kuma wanda ya wannan abun an san shi da kansa ya zo da almajiransa masu ganinsa sun gan shi sun faɗa abin da suka faɗa kuma an ɗauka an gani to saura ko muna jiran mu ga wani hukunci za a yi je malam
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون نعم اسمع اسمع وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم الله يحزنون أكبر الله يقول أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة ka bani labari yanzu idan azabar Allah ta zo muku ba zato ba tsammani au jahratan ko ta zo muku mu'ayanatan tarawnahu inda nuzulihi gaba da gaba a fili kuna kallon wannan azaba ta sauka gare ku Abdullahi dan Abbas yake cewa lailan aw naharan azabar Allah ta zo muku da dare ko da rana halihu laku illa alqawmu zalimun waye za su halaka in ba mushrikai ba wane ne in azabar ta same shi ya hasara duniya da lahira mushriki wanda yake da imani yake cikin musulunci ko azabar ta halakar da shi ai shi zai je gida ne ya samu aljanna insha Allah wa ma nursilul mursalin Allah ya ce ba mu turo manzanni illa mubashirin wa mundirin face sai dai su zamanto masu bishara su zamanto masu gargadi faman amana aikin manzanni shine su yi bishara su yi gargadi duk wanda ya yi imani wa aslaha ya kyautata aiki fala khawfun alaihim kaji albishir wanda ya yi imani ya kyautata aiki ya bi Allah ya bi manzan Allah babu tsoro ga irin wannan babu tsoro gare su wala hum yahzanun sannan ba sa bakin ciki yayin da masu bakin ciki suke bakin ciki ran tashi alkiyama matukar sun yi imani da Allah kuma sun yi aiki na kwarai to ana musu albishir da zama cikin natsuwa da kuma samun kwanciyar hankali ranar tashi alkiyama sai kuma mi والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون amma waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu suka ƙaryata gaskiya suka ƙaryata da'awa ya musu azab lallai azaba za ta shafe su bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci da kafirci sakamakon su kenan tunda sun ƙaryata gaskiya sun ƙaryata ayoyin Allah to lallai azaba za ta shafe su saboda kafircin da suka kasance suna yi na'am قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك na'am إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل gaya musu ya manzan Allah la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba ina ce da ku cewa a warena taskokin dukiyar ubangiji take hannuna ba khaza'inu rizqihi ballantana ma fawutikum ma turidun in ba ku abin da kuke so wala alamul ghaib kuma ni ban san gaibu ba ina masu cewa annabi ya san gaibu ba shi ya faɗa da kansa cewa wala a alamul ghaib qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba san gaibu ba la a'lamu ma ghaba mimman madha wa mimma sayakunu ban san abin da ya buya ba ban san abin da ya wuce ba kuma ban san abin da zai kasance nan gaba ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni ban ce muku ni mala'ika ba kuma ni ba zan ce muku ni mala'ika ne ba li'annal malika yaqdiru ala ma yaqdiru alaihi al'adami saboda mala'ika yana iya yin abin da dan adam bai isa yayi ba wa yushahidu ma la yushahiduhu al-adami kuma mala'ika yana ganin abin da dan adam baya iya gani ni ba na iya ce muku ɗaya daga cikin wannan in attabi'u illa ma yuha ilai ni dai kawai ma attabi'u ba abin da nake bi illa abin da aka yi min wahayi min Allah tabaraka wa ta'ala afala tattafakkarun قل هل يستوي الأعمى والبصير yanzu makafo da mai gani iri ɗaya ne yanzu kafiri da mumini iri ɗaya ne shin ku ba kwa tunane ne afala tatafakkarun annahuma la yastawiyan yanzu gaskiya da bata ɗaya ne yanzu ba kwa tunani ku gane cewa wannan ba daidai ba ne sai ce mai وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ka yi musu gargadi da wannan alkur'ani an bihi khawif bihi tsoratar da su dangane da ukubar ubangiji da take jiran su idan suka saba wa wannan alkur'ani alladhina yakhafuna an yusharu musamman waɗanda suke jin tsoron kada Allah ya tashe su ya hada su ranar tashi alkiyama ila rabbihim a wajen ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'a ba su da wani koma bayan Allah wani waliyi majibincin al'amarinsu wala shafi'a ba su da wanda zai cece su in ba Allah ba yi musu gargaɗi la'allahum yattaqun ko sa ji tsoron ubangiji fayantahuna amma nuhu anhu su hannu dangane da abin da aka hana su kada su aikata ba wanda zai cece ku in ba Allah ba babu wani waliyi da zai taimaka muku in ba Allah ba dole sai da izinin Allah al'anbiya ya shafa'un wal auliya'u ya shafa'un wasalihuna ya shafa'una lakin wala ya shafa'una illa liman irtada ba sa yin ceton sai ga wanda Allah iya daɗi ceton da wanda kuma Allah ya yadda a cece shi to sai ce me ولا تطمن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء نعم فتغمدهم فتكون من الظالمين الأقرع ابن حابس التميمي da Uyayna ibn Hisin alfazari da su da mutanensu sun zo suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune tare da Bilal ibn Abi Rabah da Suhaib rumi da Ammar ibn Yasir da Khabbab ibn al-Aratti suna zaune tare da manzan Allah cikin musulmai masu rauni talakawa miskinai annabi yana cikin su tsakiyarsu yana zaune ana ta mu'amala yayin da waɗancan mutane su akra ibn habis da uyaina ibn hassan da sauransu suka zo suka ga manzan Allah cikin waɗannan bayan Allah talakawa sai suka rena su suka rena sha'anin annabin ma suka ce ya rasulallah ya annabi ina ma da in ka zo zama ka rinka koran waɗannan talakawan waɗannan miskinai ya za ka rinka zama da waɗannan talakawa marasa kama a ce yanzu kai malam matsayinka ya za ka zauna da waɗannan local people mutane gaban nan ka daina zama da irin waɗannan mutane ka kore su mu sai mu zo mu zauna da kai mu karɓi wa'azinka mu karbi ainihin wato abinda ka zo mana shi manzan Allah take ce musu ma ana bi tsaridil mu'minin ni ba na koran mumine a kusa da ni duk talaucin mutum in ya matso kusa da ni ina tare da shi wannan shi ya kamata masu da'awa masu wa'azi masu ilimi masu mulki masu sarauta su ɗauki siyasar zamantakewa da annabi ya koya kai ya zamanto kai sai masu kuɗi ne a tare da kai ko sai masu mulki ne a tare da kai ko sai manyan mutane kake alaka da su amma in mara shi ya zo wurinka ka wulakanta shi idan talaka ya tambaye ka ka ci mutuncinsa fatawa sai mai maiko ne in ya tambaye ka zaka bashi fatawa ba a isa ya ma magana ba amma wanda yake da abin hannu zai iya tsaye da kai ya gaya ma komai amma talaka miskini bayi da kofa a wajenka wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma yana daga cikin datti da ƙazanta da wannan al'ummar yau take fama da shi to shine Allah ya saukar da wannan aya wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ya kai Muhammadu kakka yadda ka kori bayin Allah waɗanda suke kiran ubangiji suna bauta safiya da maraice yuriduna wajhahu suna nufin ubangiji tabaraka wa ta'ala suna yin abin suna nufin fuskar ubangiji dan Allah suke aikinsu dan Allah suke sallah dan Allah suke zama wajenka dan Allah suke karatu a wajenka kakka kore su ma alaika min hisabihim min shay babu wani abu da yake kanka dangane da hisabinsu baya kanka wa ma min hisabika alaihim min shay ha kuma hisabinka a kansu baya ko hisabinka baya kansu ko ɗaya Allah ya hana ma alaika min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay babu wannan bai dauki nauyin wannan ba wannan ba ruwansu da wannan Allah shi yake wannan fatadru da hum la tukallif amrahum wa la yatakallafuna amraka kaka kallafa wa kanka lamarin su su ma kuma ba za su kallafa wa kansu al'amarin ka ba ko kuma ka ce arzikinsu baya hannunka haka kuma arzikinka baya hannunsu fatattarudahum ballantana ma ka kore su ma alaika min hisabihim min shay wala wa ma ma alaika min hisabihim min shay wa ma hisa wa ma min hisabika alaihim min shay fatattarudahum fatakuna min adh-dhalimin ballantana ka kore su har ka zamanto cikin waɗanda suke azzalumai masu zaluntar kansu da kansu wannan ayat tana nuna mana lalle ne mu haƙuri mu zauna da mutanen da Allah ya mana arziki da su dan adam koya yake arziki ne talaka arziki ne mai hali ma arziki ne mai sarauta ma arziki ne kowa da amfaninsa so in ce wani ne nake da shi wani bana yi da shi wannan kuskure ne ba daidai ba ne to Allah ya muke roƙo ya mana afuwa ya sa aljanna ita ce makomar mu ya kuma ba mu zaman lafiya ya raba mu da dukkan wata fitina ya karfafa gaskiya ya kuma kari ya karya karya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wani dan uwa da muke tare shi anan Bashir cikin ɗaliban wannan masallaci wanda mahaifiyarsa ba ta da lafiya a halin yanzu da ake cike ce da Allah gaya muku yan uwa ku taimaka masa da addu'a Allah ya ba ta lafiya so muna yi mata addu'a Allah ya warkar da ita ba kuma ita kaɗai ba duk wanda ba shi da lafiya a cikin mu Allah ba shi lafiya duk wanda yake da wata matsala ko larura ko wata cuta ko ya santa ko bai santa ba ko shi ko mahaifinsa ko yan uwa ko dangi ko abokanai ko makota ubangiji Allah kai mana arziki ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka ka ba mu nisan kwana da za mu iya maka biyayya akwai wani bawan Allah shi malam da muke tare shi tun karfe hudu matarsa take ta naƙuda har muka yi sallar magariba din nan ana ta fama shi a taimaka da addu'a to alhamdulillah yanzu yanzu dinnan ta sauka an ya ce a ga yan uwa su yi masa addu'a kuma ta sauka lafiya kuma ya ce a gaya muku ya sa wa yarsa sunanta zainab kuma yana tawassuli da addu'ar ku a wannan masallaci ku ne na farko da kuka fara jin wannan suna so ku yi mata addu'a Allah sa ta zama ahlus sunna ta haifa masa jikoki yan arziki yan masha Allah tabarakallah ba yan bid'a ba kai man da kai da tsiyar ka ba da aka ce ta zama ahlus sunna kuma sai an dada cewa miji daman za ta samu miji mana na kwarai kuwa kai komai sai an faɗa dalla dalla ai ka san dai muna nufin haka ne ai wannan ya ce waya ake raba dukiyar uwa mai uwar ta bari suwaye maciya gadanta irin wannan tambaya haka sai ka ce sai ka rubuta ka ce mahaifiyata ta bar kaza da kaza da kaza da kaza sannan kuma ta bar ya'ya kaza maza mata kaza miji kaza ko uwa ko wani abu nata ko babanta ko wani abu duk sai ka rubuto su in ka fada sai a raba maka amma kawai ka ce ya ake to ya zan yi ne yanzu ya zan in gane wannan ya ce idan ya ake salatu duha sallar walaha kenan ana yin ta ne idan rana ta fito lokacin da rana ta dan fara zafi kaɗan kamar irin karfe tara har zuwa gaba ko dai kai raka biyu ko raka hudu ko raka shida iyakacin ta raka takwas kamar yadda ibn al ya kawo cikin zadul ma'ad kuma sallah ce ta bayan Allah masu komawa ga Allah ba kuma sallar tsofaffi ba ne kadai don ana cewa wai sallar tsofaffi a'a da tsoho da yaro da babba da namiji da mace kowa yana yi kuma tana da daɗi ga wanda Allah ya masa arziki yake yinta ko mutum ya je ofis ɗinsa yana ɗan rana irin ƙarfe takwas a ƙarfe tara tara da rabi goma sha ɗaya an fita break za a karya kai dan raka a biyu ko raka hudu yana da kyau ga wanda Allah ya masa arziki dan dabo ne dace ne ko a kasuwa a dan shagon ka ka dan kebe kai raka a biyu raka hudu yanda Allah ya hore kai addu'a sai ga rayuwarka tana tafiya cikin ni'ima da haske amma shi dan baya bari ai shi sa ma shedan in yace wai sallar tsofaffi ne sai tsoho to yanzu tsofaffin ma ba su fiye yin ta ba annabi yana yin sallar walha a ɓoye ake karatunta kuma kowace sura za a iya karanta kaji ko? kaji kaji mutane na ko? yanzu bane ke wani faɗa wai na ce wai kamar kana da ofis kamar kana da kaza kamar kana kasuwa to wai to kamar kafin ta faya zai kamar birki na faya zai wato wato kowa sai na kira shi to kafin ta sai ya je shimfiɗa katako ya yi shi kuma birkila ya je kau da bulo ya yi eh ko ya ɗaura buhun siminti ya ko ya kau da shi ya yi a yi haƙuri kar a ƙaron mu wasu kuma ko ina faɗa ne don misali kurin idan mutum ya yi alwala yana yi alwala sai ya raka a biyu ya ta sunanta a yi ƙwarai kuwa akwai rakatai alwudu a yi dama rakawoyi biyu da ake na alwala kana yin alwala kai raka a biyu ko yaushe ne ne manzo Allah ya ce na shiga gidan aljanna sai na jiyo karan takalman bilal hadisi sahihi sai da washi gari ya zo sai ya ce wa bilal na shiga aljanna sai na jiyo karan takalmanka ya bilal me kai wa ubangiji ya maka wannan gata bilal ya ce ni ce kwarai kuwa ce to kashe shi bai san wani abu da yake yi ba illa yana da wata ka'ida duk ranar da ya yi alwala to baya barin alwala nan ta bushe sai ya raka a biyu ko lokacin sallah ne ko ba lokacin sallah ba ka san akwai bayan allah da malam kullum suna cikin alwala su kuma akwai wanda da zarar alwala su ta warware ko a kasuwa yake ko a ofis ne baya zama ba alwala irin waɗannan sai ga Allah ya musu ni'ima sun mutu da alwalarsu Allah ya taimake mu so ta sunanta yana da kyau in kaga dama kai shi kuma wannan yana da halar tambayan taron suna Allah sa dai ba ba wanda aka masa haihuwar nan bane ba ba shi bane ko me halaccin taron suna kuma shin manzon Allah da aka yi masa haihuwa yayi taron suna ko ko matansa sun yi to ni dai kaga ban ce ya halatta ba ballanta na amin wannan tambaya ta titse wanda ya ce a yi taron suna shi ya kamata a tambaya ni a aƙida ta a fahimta ta taron suna al'ada ce wacce mutane suke yin ta suka mayar da ita addini ta zama bid'a har yau ana ganin idan aka mahaifa haihuwa ba kai taron suna ba kamar kai wani karamin kafiri kafiri ne ko fasiki fasiki musamman a ƙauye baya cikin addini gargajiya ce kurum kuma ba a taɓa samun hadisi da aka ce annabi an masa haihuwa ba yana da yaya shida ko bakwai yayan annabi bakwai babu wacce da aka haife ta aka yi mata taron suna ko na mazan ko na mata ka san yadda ake a ƙauyuka ban sani ba anan kowa na yi namiji ai mai suna sai ya tara mutanen unguwa ranar bakwai a zauna da safi a ce an zo raɗin suna a zo malamai su yi ta addu'a ta addu'a a raba mutane goro kowa ya tashi ta wannan bid'a ne laisa lahu aslun fi shar'a bai da asali a shari'a sannan aje a ta gayyato mata a zo a ci abinci a ta yanke yanke ana biki ana kaɗe kaɗe ana raye raye shi ma duk bid'a ne amma ku fahimci wani abu ba laifi idan mutum aka masa haihuwa bayan an yi haihuwa an yi suna dan murna da nuna godiya wa Allah ya dafa abinci ya gayyaci abokanansa mutum biyu uku ko hudu ya ce ku zo gidana walima mu ci abinci wannan ba laifi ya halatta ai walima dan farin ciki da godiya wa ubangiji akan wani abu da ya samu mutum kamar yadda imamu shaukani ya faɗa a cikin littafin nailul autar ita ma matar ba laifi saboda ta samu albarkar haihuwa a ba ta dama ta dafa abinci mai kyau ta gayyato yan uwanta da abokanan arziki a ci abinci kawai banda magana kiɗa banda wake-wake banda fitowa kofar gida a shimfiɗa tabarma a cire hijabi banda wannan a'a a shiga gida kurin a ci abinci kowa ta tafi Allah sa albarka in dai walima ne za su yi ba laifi kun fahimta wannan ce don allah malam ina da lakca a makaranta sha biyu da minti goma zuwa karfe ɗaya daidai kuma amma a makarantar ana ta da sallah ne sha biyu da minti arba'in da biyar to don allah malam in haƙura da lakcar ne in shiga sallar ko kuma in haƙura da sallar in shiga lakcar yanzu ka duba mutane fa da irin wata tambaya wato kai a zo a zurma ka ni a wurina kuma ni a fahimta ta sallah kam ta lacca dama ko baka tambaye ni ba ma ko bacci nake in ka ganni ka ce wannan a wurin safa sallah ta lacca ba sai na yi bayani ba haka ne ko baka bane ba haka ya kamata ka yi ba tunda kai musulmi ne kuma waɗanda ake musu lacca ɗin musulmai ne ku je ku samu laccaran mana ku je ku same shi ya gyara muku lokacin sai wai yara ana karatu a jami'a ko a kwaleji su zama matsorata a tinkari malami ma laccara a yi masa bayanin matsala ma ba a yi sai dai a je ana zagin sa gefe ku haɗa group ku ce da Allah karmakallahu Allah ya saka maka da alkhairi muna so ka taimaka mana don Allah saboda ana yin sallah karfe ɗaya a yi karfe karfe sha biyu da minti arba'in da biyar kuma muna shiga lacce ka sha biyu da minti goma mu tashi karfe ɗaya muna tashi an idar da sallah za mu so ka yi mana alfarma mu rinka samun jam'in nan ko dai idan an zo an fara laccar lokacin sallah yana yi damun kun shiga da alwalanku ya ba ku dama ku je ku yi sallah ku dawo in ya so ya tashe ku ɗaya da kwata ko ɗaya da rabi ya ware lokacinsa na sallar da kuka je kuka yi ko kuma ya bar ku a haka ko kuma a canza lokacin lakcar da ku rinka hasarar sallah ku yi masa magana a haka kuma na tabbatar in musulmi ne insha Allah ta'ala zai ba ku haɗin kai in yayi kyakkyawan tunani kuma ita school authority koyaushe tana lura da lokacin sallah in ban manta ba doka ce ma a dai wuraren da suke musulmi ne cewa bai kamata a rinka sa wa ɗalibai lakca a daidai lokacin sallah ba ko a sa musu jarraba a daidai lokacin sallah sai dai mu ɗin mu muke kare dokokin to shi matata ta farko ka haɗa kai da kai da 'yan uwanka ku samu lecturer kai mobilizing abokananka da mazan da matan ku samu lecturer ya gyara muku lokacin ɗaya kenan idan kuma ba za ku yi haka ba to duka ku yi mai bore da lokacin sallah ya yi duk ku fita gaba ɗaya ku je ku yi sallah sannan ku dawo ai ba zai koya wa aljanu ba amma fa dukan ku kan wani ya tsaya idan kuma ku matsorata ne ba za ku iya yin haka ba to shikenan sai ku haƙura in kai kana ganin za ka iya fita ka fita ka je kai sallaka ka dawo ka tarar da su dan abin da ya kubuce ma tambayi abokanan ka tunda ba exams ba ce lecture ce ina ba ku dukkan hanyoyi ne zaka iya kubuta kai din ka fita ka je kai sallar tunda su abokanan ka sun yadda za su iya rasa sallar idan kuma kana tsoron zai iya maka illa ko ya kada kai ko na abu to sai ka haƙura ka zauna ku yi lecture din karfe ɗayan ma ai azahar din lokacin ta bai fita ba sai ka haɗa kai da abokananka da aka muku lakcan sai ku je ku sake wani jam'in kun samu ladan jam'i kuma amma bayan kayan wannan dogon kewayen kenan daga ƙarshe abin da za ku yi idan kun tashi sai ka je ku haɗu da yan uwanka sai ku sake yin wata sallar shi kenan Allah ya sauwaƙe wannan mamala a garin musulmi ne ake wannan fatawar ba a kudu kake ba ba a garin arna ba a ƙasar musulmi kuma a kano a ce wai musulmi a makarantar suna kukan malami ya sa musu lacca ana yin sallah sai mu zo muna ihu mu ce muna neman Allah ya ba mu nasara akan abokanan gaba ya za mu yi nasara sallah ma kun kasa kiyaye mata lokacinta ya za ku dace ba za ku dace ba kuma karatun shi yasa bai da albarka to ya karatu zai albarka gaba ɗaya karatu ka tauye lokacin sallah ba ka yin sallah an ce akwai ɗaliban da ma wallahi tallahi ma ba sa sallar in dai yana lacca wallahi ba zai salla ba wallahi lacca ta fi masa salla alkawari ne wannan akwai suna nan da yawa kana mai magana sai ce malam kabarin ka daban nawa daban na zo neman kwalin certificate ne wataƙila ma ya mutu bai samu certificate ɗin ba wani ya gama komai yana murna ana masa murna an yi postin din sai ya je ya je ya yi kyam ya je ya tsalle tsallen NYSC ya yi komai ana burin an gama NYSC za a je a shiga aiki za a yi kaza ana tafiya a hau mota aka je aka kwankwasa hadari aka mutu da kayan NYSC din da komai aka tukuikuyi shi aka fito da shi aka yi masa wanka sai kabari shikenan suna nan da yawa babu takardar ma ba a karbe ta ba ta NYC ma ba a karba ba amma an karbi ta munkarun wa nakirun yana yasa duk wani wanda yake yake wani abu ko kake karatu ka nutsu ka san hankalinka wallahi kuna wulakanta sallah ba ka ga masallacin makaranta a wulakance ladan ya zo ta ihu yana kiran sallah dalibai duk sun ki zuwa saboda suna da wasu harkokinsu wani kuma sai ya tsaya ma da mata yana hira da mata har a gama sallah tsautsayi dai kawai ya sa ya faɗo cikin musulmi kawai wai idan ana ta da ikama wai mamu suna faɗin menene ingantaccen abin da ya kamata su faɗa mazala ya ce idan an ta da ikama ku faɗi irin abin da mai ikama yake faɗa duk abin da ya faɗa sai ku faɗa shine sunna haka a kiran sallah duk abin da ladan ya faɗa haka za ku faɗa sai dai kun zo hayya ala sala hayya ala fala za ku ce la haula wala quwwata illa billah yace game da hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da wanda ya aika ya karbo zakka idan ya je karbo zakkan sai ya ce wannan nasa ne wannan kuma na Allah ne da manzon Allah sai annabaransa ya baci shi afala jalasa ahadukum fi baiti abihi wa ummihi yaya za mu zo mu sa ku aiki mu ce ku je ku yi mana kaza sai wani ya zo ya rarrabo ya zo ya ce mana wai wannan nasa ne wai wannan na Allah ne me yasa ɗayan ku bai zauna a ɗakin babansa ko a ɗakin mamansa a kawo masa kuɗin ko a kawo mai arzikin ba za a kawo masa ne annabi ya hana ya ce to da Allah mai hukuncin kamar yanzu misalin su suna ɗan aiki ana ɗan ba su ɗan wani abu kamar misali ya ce suna ɗan zuba fetur a gidan mai kuma ana biyan su albashinsu amma kuma ana ba su ranar lita da suka sayar to ranar litar da suka sayar ban gane ba na'am um, zai iya ɗaukan abu kamar haka watakila kamar misalin in ya sayarwa da mutum mai in ya sayarwa da mutum mai ya ba shi kudi da canjin naira 250 shi wannan mutumin sai ya bar masa naira 50 din zai iya yiwa haka ko ba haka ake nufi ba na'am na'am na'am eh okay to na gane ku tsaya ni fa mala usman fa baka isa baka zuga ni ka faɗi abin da ka ga dama yawwa dan yana ta faɗa ba satar mai ne kawai yawwa ni abin da na fahimta wannan na farko kenan a sayi mai dan canjin nan a bayar ɗaya kenan na biyu abin da dan uwa ya faɗa masu sai da mai ana musu wani abu kamar akwai kan da ake ba da mai guda hudu ko biyar to sai hukumar gidan mai ta ce duk wanda ya fi sai da mai da yawa to akwai wani kyauta da za a bashi ko haka ne ma'ana in ka fi sayarwa shi yasa ga suna kira zo nan zo nan zo nan zo nan ma'ana tunda an san cewa duk wanda ya fi sayarwa kamar wanda ya sayar da lita lita dubu goma yana da kyauta sama da wanda ya sayar da lita dubu uku ko dubu hudu to a nan gurin wannan kamar wani abu ne na motivation kenan an daɗa ƙarfafa ka ne don ka zabura ka yi aikin da ya kamata ka yi wannan ba haram ba ne bari dai yanzu dai wannan fitowar in dai hukumar gidan mai ita ta ce ka siyar kuma in ka yi ƙoƙari za ta maka za daidai yake kamar babanka ya ce in ka haddace ƙur'ani zai sai ma mashin ko ko babanka ya ce ga kaya nan na sayarwa in ka je ka sayar da yawa zan kyautata ma dan ya kara maka himma ko kamar yanzu kai ma ba an ce in ka gama makaranta kai ka samu satifikiyar mai kyau za a dauke ka aiki ba ko ba haka bane ba misali su wannan bai zai zama haramun ba to amma wancan na farko ka je ka sayar da ka dan sai da mai wani ya zo ya baka wani abu kula da shi da kyau ko kai dan sanda ne ka zo an kawo maka kes an ɗaure wani suka zo aka shiga aka fita ka ɗauki rahoto kai komai kai komai da komai an yi belin mutum kun rubuta zai tafi mai gidansa ya ɗauko kuɗi ya baka wani ɗan sanda bugun mu waya na tambaya na irin masu imani ya ce akar makallahu idan mun hau kan kanta ana zuwa ana ɗan ba wani abu kamar misalin wani ya zo belin wani ko wani ya zo wani kes ko wani abu in ya gama ba wai in mun roƙe shi ba haka kawai sai ya zari kuɗi sai ya baka ya ce ni ina karɓan wannan amma abin yana damuna ina jin tsoron halal ina nake ci kuwa to kamar yanzu shi ma wannan mai aikin gidan mai ka sayar ya ɗauki wani abu ya baka ina so ku nutsu da fatawar saboda ana yin abin koyaushe kuma mu hana shi da wannan hadisin na abu huraira wannan ƙadiyar da ta faru zakka ne annabi ya tura je karbo ya karbo zakka ya dawo da kayan zakka ce gashi masu ba da zakkar kuma bayan sun ba da wannan kuma sai su ba shi ce wannan kuma naka ne kun fahimci kadiyar jayyid ana zuwa annabi ya hau mumbari nan sai ba ce yace wai yaya za mu rinka sa mutane aiki bayan mun sa su aiki kuma muna ba su abinda za mu ba su akan aikin tunda ba na kyauta bane awal amilina alaiha masu karɓo zakka su ma ana ware musu nasu kasa to yaya bayan mun sa ku aiki kuma mun ware muku abin da zamu biya ku sannan wani sai ya zo ya ce mana wai wannan an bashi wanda Allah ce me yasa ba za ka zauna a gidan babanka ko ka zauna a gidan mamanka ba idan ka zauna a gidan babanka gidan mamanka za a kawo ma kuɗin ne to shine malamai suke cewa hadayal ummali gulul hadayar ummali gulul wannan matsala ina jin yau da shekara ina jin ya kai shekara kusan tara a jami'ar musulunci ta madina akwai wani malamin mu da ya karantar da mu sahihi muslim to muka zo muka karanta wasu hadisai da suke da alaka da waɗannan da hukuncin bawa ma'aikaci kyauta kana aiki a ofis ɗinka sai wani ya je tattaro wani abu shaddodi ne a a menene ya zo watakila ka sa mai hannu a wani fayil ɗinsa ko ka ɗan yi follow up akan wani abu nasa ko kuma dai yana zuwa wurin ka ya san kana da wani muhimmanci takila nan gaba za ka yi mai wani abu sai zo haka kawai baka roƙe shi ba ba ko sai da kone a baka malamai suka ce duka wannan haramun ne wannan kuɗin da mai gidan man zai karba shi ma haramun ne shi ne ake ce da shi hadayal ummal hulul kyautar da ake ba ma'aikata ya zama hululi daidai yake da Allah wanda Allah ya ce wa man ya zaluli ya ati bi ma zalla yawmal qiyama duk wanda ya gululi sai ya zo da abinda ya yi gululi ran tashi alƙiyama dan sanda yana bakin hanya yana checkpoint yana tsare motoci na wuce haka kawai sai ka tsaya ce ofisa ya gajiya lafiya rike nan sai ka miƙa mai ɗari biyu sai karɓa alhaji na gode haram ne ba shi ya tambaya ba coach me right duk abin da na faɗa ba shi ya tambaya ba wannan wanda ya je karɓo zakka shi ya tambaya ba shi aka yi ku yi haƙuri in gaskiya ta zo a fede ta ana yi idan mun saba muna yi da waye waye waye da sauransu wani abu yana faruwa ni da kuke ni da nake muku magana wani zai iya min haka wataƙila na aiki a ofis zai zo kama wani abu kai ma zai yi kana ofis wani ya kama wani abu abin tambayan shi ne yanzu shi wannan wanda yake ba da mai a gidan mai tsakani da Allah inda wannan alhajin a bakin titi haka kawai gan shi zai fakin da mota ya bashi wannan hamsin din zai bashi ba zai bashi ba shi wannan dan sanda ko shi wannan soja ko shi wannan ofisa da ka je ka ɗauki kuɗi ka bashi tsakani da Allah a mufti ka gan shi ba uniform ba ha kawai a ango sai yake zaune ha kawai sai ka tsaya ka je ka bashi kuɗi to idan kana so ka yi masa ihsanin to ka bari sai ya bar wajen aikin wannan tsakaninka da shi zaman unguwa kyauta ne fi sabilillah sai ka je ka bashi amma dan ta dalilin aikinsa da ana biyansa albashi a kai ka zo ka bashi to ka bashi gululi kuma shi ma ya karɓi gululi suka ce dole in ya baka akwai wani abu da yake nema nan gaba zai masa amfani wanda ya zo kan kanta ya an gama an fitar masa dan uwansa ya abin nan ya ɗauki naira dubu biyar ya ba wa ɗan sanda ko ya ba wani jami'in tsaro ba mamaki wata nan ce dan dala ofisa ba nan ba waye ka saboda gaba haka ne ko ba gaba ne ko kuma shi ofisan ya gan shi ya gane shi ya yi masa wannan din saboda nan gaba ya san ya masa alheri kuma mu muna faɗa cewa in ka san ka taɓa ba wa mutum wani abu in an zo wani rikici sai a ce a je wuri kaza ku je ku nemi wani aini na san shi ya san ai ina masa ihsani ina masa alheri so a je a same shi kenan in an je an same shi zai fi dan za a samu nau'i na leniency zai sauƙaƙa maka to ashe wannan kuɗi da ka bayar dan ai maka wani aiki ne nan gaba kun bance ni to haka malamai suka faɗa su wannan haramun ne ya kamata kuma mu kiyaye sai dai kuma ilimi yana da yawa ni dai abin da na sani na faɗa in kuma wani malami ya zo wani bayanin nasa shi ma ya halatta muku sai ka je ka bi amma ni a wajena a fahimta ta abin da aka koya mun kamar yadda na gaya muku dan ni kaina sai da na bana mantawa aji lokacin da malamin ya karantar da mu alƙurashi ma na cikin ana ganin ma dangin annabi ne shekwai da musa ya muslim muka yi ta fafata har mu ɗalibai muke cewa yanzu mutum yana aiki kurin a ofis ɗinsa baka tambayi mutum baka komai ba shi da kansa ya zo ya ɗauki dubu ɗaya ko dubu biyu maka isani kai a cewa haram ne kuma hakan ne haram ɗin ne haka malamai suka faɗa to sai a kiyaye Allah muke nema ya mana afuwa Allah ya gyara mana hanyar cin mu da hanyar shan mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh